العليم مشدد لقد جاء الخلق والدفء شامل فأصبت الدنيا فعاشوا وقوشوا فقال البرايا للهداية ناصحا وقد سمعوا القرآن يتلى وأنصتوا فأعطوا لها البسيطة كلها وصلى سيوف النصر صعب وأبردوا عليك بالله وسلامه صلاة تزكيها للذكر والوجود فأشرق نور الدين في كل موطن وصدع الأوطان فرض موقت إليك رسول الله أشكو فإنني قرون ما وأنوار دين وأشهد عليك بالله ثم سلامه صلاة تلقينا للذكر والوجود
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق التقدير وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نصر الله من هو وكيل الحمد لله من دفتر كانت من ديوان نمو لهم شيخ الاسلام الحاج ابراهيم بن ياسين wani bakin shehu ibrahim yake so wani ya zaki shehu ibrahim sai ce wa shehu alhaji a gani a ga duk waliyin da kake masa alaji kalmar fata da kaya kamar kada yau ne sai wani ce masa to ai masoyan na sama alaji su kira sa an gani masoyan na sama su ma alaji su kira Sofi Fulani الحاج إبراهيم wannan harin na lalana da in a hazanar akawa muhammun wa afirka mashan buhubu il'ani shakki la in a hazanar akawa muhammun a kawa ba hannu yayin da bakar ciki wato ya kama wasu jamuru ya kama jama'a bakin ciki da damuwa ta yadda wasu mutane ta rufa su wa arsanatu kuma ta kai kai haraji to fa shamlu rumuni ni taruwar bakin ciki na shakki abin ɗaiɗaitawa ne ba dai tare ba saboda ne bil amini saboda muhammad an da ke abokan allah an gani da kare ja'a khairul khalq annabi sallallahu alaihi wasallama ke halitta allah ya zo wa duniya kasar da ya samu duniya wancan faifai faifai na komai domin na biya muku ana tsakanin mazan Allah lawa da isa sa to ingantacciyar magana ta malamai akwai shekara 600 aka kawo su kaga ai kai ya ta haɗu da wata dole addini ya zama ya samu da daidai daga can ya canza can ya canza can in aka ce duniya babu annabi a cikin ta ko ma ɗauka sun annabi wanda za su kula da lamarin wato addini da annabi da zuwa ci ta shafar da ke samun duniya wanda ke ba mai ba kamar motar bai mata mota ko ko ba mai ta kara mota ba ce ya raba kango ba haka annabi ko ya raba duniya kango bayan kango su kuma duniya ba su kwakwace tarurin motar wani da kwanci tare yake yana so wacce kwanci ta gaba wacce kwanci ta baya wata ke cire burkun motar wanda ya cire muna fa motar wanda ya cire wasu ya mutu to haka mu duniya na'am wa sabacin duniya an ga sai duniya sai take arziki ya zo mana fai wahala ya kawo sai mutanen duniya a ashu sai suka rayu rayuwa mai kyau wa kawo kuma suka samu cikakken abinci na zai jira baki ruhu ya da Allah ga annaba duniya da ta yi Allah ya a kadar baraya sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sun jagoranci halitta da nufi da yake wato da shirya na sihar yana biye a gari tsakanin da sihar mutum da aljan makara saboda alƙur'an hakika mutane da da aljanu sun ci karatun alƙur'an wuce da ake karanta shi wa an sato suka kawai فأصبح بالحاجة حسن الشرير النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة كلها تشبه أكثر تكتب كذا صحابه أنت صحابه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى سلوكا لكن فكذلك تكون تكون طيب أنا صرع وأصلت وسكت طريقة كذا ورقة وجهة أغاني بعشرة نور الدين وتسي حتى الدين هي وكل وهي كلنا هي وكل كل مدير أتكلم ونبدي أغاني فرقا صلى نفر الله وقت أبو الصاوي لوكتش وصدق بتسألي تكتب المتعلم على المسلمين عرفان تبرك وتربوك ووضع إذا ما جئت كده أنا جاني مش ولا جيتي كنت شكرك وصابوا ولكن إليك رسول الله أجريتني لكي تكون قيامة يكون الله لكن لا أشكوك فإن في قرون تتاكيكا وإن قرون محوط سك الشايف أنوار الدين حتى الدين وأشرف ومسك وتو إذا مسك إذا شفنا الوقوع على ذلك أبدأ كيف تلقى
عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل الورى لك أثبت عليك صلاة الله ثم سلامه تكون بحيث فالقوم أثبتوا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تأتيها
عليك صلاة الله ثم سلامه تكون بعيشنا ثم القوم أثبتوا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة فيها أبطال فيها أقربوا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا
عليك صلاة الله ثم سلامه ومن كل غير المسلمين مقدس عليك صلاة الله ثم سلامه آل وثابت للأباء سددوا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا
شرط وحدة قرنوني يلبس الشافي wato hasken addini ko kuma sun daɗe kai shi suna roƙo a gare ka Allah ke mana maganin wannan karbar haraji alaika salatullahi summa salamu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin salatin biha da wannan salatin ne wato kullul wara kullul wara dukkanin halitta أخبرك سكتك سكتك سكتك لك عجليك يا رسول الله بكتن حالك كان قوة وعنم كان قوة وضع النوتين إذا ما يصوم فيه وضع النوتين كذا ملائكة يا جوا لن أدى حالتك تسكي مثل أبيك ko da wannan baitin a shi ya yi talatin ya ce yana roƙon Allah da albarkacin wannan talatin dukkanin halitta da kaskantar wadda an da bukata. Alayhi salatu Allahi su masalamu talatin Allah da gaisuwar Allah tabbata da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Na kuma wato da albarkacin wannan talatin ne mu kasance bi aishi da rayuwa mai haisu malƙaunu a sanatu lokacin da wato makiya addinin Allah makiya manzan Allah mu mu kasance a cikin rayuwa mai daɗi lokacin da su kuma su ke cikin bai an gani lokacin da fari ya same su da zama mu muna cikin amincin Allah muna cikin rayuwa mai daɗi kaga yanzu ka ɗauki abin da yake faruwa yanzu misali banda wanda ya samu zoki san annabi in ka ɗauki kawai ɗan adam sallah kwamin kashi mutum za ka yi kamar su maƙiyan addini su suke da ɗan duniya mu kuma wanda muke kan addini za ga inda ba irin wannan zaune muke samu ba sai ka kai kamar muna shi mahala a cikin duniya kamar haka ne ko saboda mu wai wai ba a hannun musulmi yadda ba yana hannun wato wasu musulmi ne kamar su ba fawa na duniya ya kace ingila ka ce amerika ko amerika ne farko tukuna sai ka ce ingila sai ka ce faransa tara ma za ka san to shara zai da wa kiran sa ake su hawas da mamari suna jari su hawas da to sai kai wani haka wajen irin su jamani din nan da waye kaga su ma rashin aiki ba jamani ba rashin ake so ce daga in ka duba rayuwar musulmi a a za ka gabata da wani tasiri a wajen ko kamar ba a gane ba kasashen musulmin baro wa'annan mutane misali kamar ka ɗauki irin wata ƙasa ce ake ganin kamar babu zama maka ba da an har ta saudiya za mu ganta ta gaba yi ne kawai to balle kuma munan afirka ba za a wuce ne wanda har yanzu da mutum zai zo tsaya yana tafiyar da ruwa zan samu muku da ruwa zan samu muku da wuta wajen gyara karatu na yau shekara hamsin da wasu tun da ya kodin da karbar ya da ta kurku sittin da na da kurku sittin da kurku wannan masu na yarda shekarar mazan Allah da ya duniya kirkir da kaga musuluncin da ya kai dan shekara a shekara sittin da uku aka aka kare kuma ba a fara sai da shekara arba'in duka shekarun kiran gaba ɗaya kafin na manzan Allah shekara ashirin ne da uku duka ya yi sha uku a Madina ya yi a Maka ya goma a Madina. To kuma su wani shugaban da kuma kira a cikin makaranta a ji a kiri. Ku ji ne. duk ilimin da ake har kurkusa muna cika masa baki yau yaji ne zai yi sarƙa dini ba ya dai sarƙa dini rayuwar duniya ta kullum abin da suke faɗa suka yi suka sun ce wanda bai karatu ba ba a tura yara makarantar sanar kuma wanda bai je makarantar boko ba to yau ɗan boko ku ji ɗaya kuke alƙulan ɗaya kuke Allah ɗaya kuke ba wani profesa da ya haɗa da wani littafi shirye shirye shirye da ke girma su ya rufe shi ɗin shi biya ya zo karanta shi a rubuce ya kai girman ɗin biyar ya karanta shi daga farkon har ƙarshe ba shi gyara zama na babba ba mu ba ku zo da kuke kira ba mu je makaranta ba ku kawo mana girman littafin da ke da shi da guda hamsin a hadisi za mu haɗa ku da yara su karanta muku daga farko har ƙarshe. Da kaga wane ne ke gari? Ko da ka kuna son karkar hukun kuke rai. Ko ba gane ba. Mutum mutum ku da mu, mutum mutum kamar آداب الدعاء والتسليمات كمان ذلك اللي بدك مسلسل يجي بعدين لما كل يجي زكي بس يجي بقوله aka fita da mai yoyi yoyi ko su ko kuna fata ba ya karatu ko muna kallon ku da ku karatu ba akwai wani kurfin da dare zo zai kare sallah ce da yi shi ne daga hannu da ne ne ce a yana ku koya mata kuma kana so wani na mutanen gura su makaranta so da ranar da yanzu da ke ke ta ciwon ciwon ka tana fashi abin da kake fashi na al'umma kafin kwasa da wani za ka faɗa عليه صلاة الله والسلام صلاة الله ده جاء سألة ثبتك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتم يوه صلاة ده على بركة صلاة دي هذا بركة وانا صلاة مني أبقاها نيجي بقى يكتب مزمون أقنات فتنة كتبت كي على ربيك وبجيجي عليه صلاة الله وسلامه صلاة الله ده جاء سألة ثبتك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم wa mulkun a haka ne shi ne mulkin da gairar musulmiya ga wani musulmi wasu Allah ka bai ke ta wani mulkin ka ba shi eh yake salatu Allah sun masalamu wa ali wa ashabi wato da alaye da sahabbai shakkatu wanda suka kai suka wato tarwata wato da labarin dukkanin ɓangar da ke duniya da alu wani abu su suka karo da banda da duniya kace
معه خير الخلق رب سواه بقلب الذي أحياه سر سناه فلست عروما وسط من خير عامل فدعك محبوبا سواه وهاه عليك عبد الله ثم سلامه سلامة تزكينا إلى الذكر والوفي
غير وجه محمد مقام جمال المصطفى ومهاره هو الحسن والنور المبين فمن نهى حسرتي بلوم هذا منهار عليك عبد الله ثم سلامه صلاة تزكينا إلى الذكر والهدي هو الحسن والنور المبين فمن نهى لحضرته بالحب نال مناه هو الكل منه الكل حقا ولم أكن تسلم معنى إذ تشددناه عليك عبد الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي
حب حب خير الخلق wato soyayyar da ya halittar Allah annabi Muhammad ke maha ta shafi hubbatuwa san wani sa da ƙarfi a cikin zuciyata allazi wanda sirru sanahu wato sirrin hatta ba a hayawun da suka raya wannan su zuciya ta a gani hasken wato sirrin hasken annabi shi ne ke raya zuciya shubrai saboda babu kan wani annabi a cikin zuciya shubrai ya da san mazan Allah kuwa shi manzon Allah ya cancanta a so shi ya bukata a so shi babu wani babu wani uzi ba wani uzi da hankali an gane da zai ba da uzi ya ce akwai wani abu da manzon Allah bai kamata a so a ba babu wata an rika wannan mutsar take in dai ta bukata to Allah ya aje wannan annabi kana bukatar annabi kawai Bara ga yadda ne gare ke rike kawai dan adam yana bukatar annabi haka Allah ya tsara dan adam ba ina kana bukatar bacci ba ba ka yana bukatar nafashi ya fitar ko shiga ba ba mutum kana buƙatar ya zuba abinci ko magana ko wani abu ba kuma kana buƙatar ya jima ba hannun kana buƙatar ya shafa ba ba kafa ka kana buƙatar ta taka ba idan kana buƙatar ya kai ko to dukkan su in ka haɗa su shi ne suka zama kai to dukkan nan abin da wannan yake nema kai ka fi neman annaba kai da wannan abin yake neman abu dan Allah ku dinga gane da ke so ku gane ba ina kira so ya gani ba idan ka zama kaho ya ya da to ba da ko zama kaho zai yi da wani to ya tafi ta bukatar annabi ya ko ki da ke cikin mutum ya dinga maka zo tun kana wani har ka tafi wani ka zo cikin mahaifiyarka har ka sako da karar da ka sauko ba wani sakacin da rasa bukatar mazala. Ka fito ne har rabu a zarar irin gudu ce ka Allah ne su ka bar wannan. To ya ga sanar ka fara bukatar sa. Kowane sakar na rayuwarka yana da maka da fiye da sakacin baya. Allah ka fara. Kuna ganewa? Kuka yi mako shi ne. Ba na ƙara muku sai. to ƙara yana son kuɗi haka yana kuɗi ƙara yana son kuɗi ne mara ƙara yana son kuɗi ko idan ya samu naira su su ba ta hannunsa akwai abin da zai yi da ita haka yana in yi shi ke na bukatar ta kaka yana ne yana dubu biyu ko na ko na ko miliyan ko ko shafi abin da dubu ɗaya dubu biyu ta fi dubu ɗaya ne mai mahimmanci dubu uku da dubu hudu da idan da da miliyan aka yi ya ka kullum annabi ki a wajenka yau yau ba ka sa kan jiya gobe kan aka sa kan yau jibi kan aka sa kan har ka mutu ba da ka ji abin ran da za a zara ranka wa ka fi bukatar gwamnati to ka gama rayuwar gaba ɗaya za shi kuma ya tafi kowace da akwai ranar da kake bukatar annabi kamarar ta ran tura ta ka a yanar da suke ne kuma da kai ga su ga wata sana yin gari gifta ta ko a baka dai ai dai tana na ko idan aka tura ka kaba ba waya ku ku sanar kake bukatar annabi dan Allah kuna gane ba واشكوني وشد كان انا اكل على الوضوء حتى هو وشيخ الشيخ يكتب سوى الشيخ ابعد عن النبي يتحكم انه بلو بلو وحده النبي بشكل سيزون على Allah kuna ganewa dan Allah kuna ganewa Bishop Ibu Palestine a romul wasra ni ban zama zan ne saduwa ba min gori ahmad ba'ad ba ga annabi Muhammad ba da su ai ba da an zama harufin ya zo kawai ne da masoyi kawai ne da rabu da shi ba da an zama habu da su yawon fito ba manzan Allah wani ko ha hukai rabu da shi gari shi ba abin da zai babban laifi فإن زهارة هذا حقيقة دين ولي محمد كده بس بقى النبي محمد بس to jamalu mustafa kan da Allah ya kara a cikin fuskar annabi Muhammadu abin zamu ga Allah da fa ya shaki wato ya ya nake wannan kan wannan kyan kuna waye wa ma haru kuma shaki ba wani abu da za ka faɗi ga abin ana kallo sai ka kalli a cikin annabi ka dawo ka ce a ina da buƙatar ganin wani abu a wannan abu bai duk halittar Allah idan an an ta hajjar aljanna haka ga ta a taro abin da ya fito aljanna a ci ka kalla sai ka yi kamar awa sai kana kallo idan an fito maka da tattalin da fuskar manzon Allah ka kalla wallahi sai ka manta da abin da ke cikin nan شيخ يكتشي مكة ولولا انتباه كثر يكي لما حمل لحول كل كل موسم يكي أي بعد انتباه لعل يتارى الجنة بعد يا زمو حتى أن بني يقوى من الجنة تودا كل مبصر باوا با ba ki da ku ba da kiwa mu ba da gobe da ya da goma a cikin kasannin aljanna ba in kuka ce za ka iya rayuwa aljanna ba a cikin annabi sunan ba surku alaga ka ba ko ka iya karatu da gani muna gane da shugaba yake biya wa mutane annabi yake nuna mana girman manzon Allah yake nuna mana yadda za su annabi dan Allah kuna ganewa ya rage na gaba amma an ba mu kundin tsarin mulkin gashi a hannunku da kuma yadda annabi ne yake ya fi alku a ce annabi ya sallah ne ya koya maka kafin ya fi nan ya koya ma sallah ka riƙe a raba shi amma da sallah ne ne shi kana yin sallah ka fara sallah da shi ka ce ka ba shi hadiya kai rage ya lallai ka tafi neman annabi ta kowace ta kowace ta kowace mazhaba ta kowace matafiya ne tafi neman annabi duk wata kyakkyawar mu'amala da annabi yin Allah ya baka cikin kyauta da kuma yin annabi da ita. Ya ma kuma jami. Sai ka zama kai ne kyauta ne. An ce abu ne mai kyau. To wannan kyauta da kuka tsaya da kallon ko wani ne kyauta ne kyauta ne ba kalma ba. Ba dan Allah kake wani in kuka kallon kuma ya zaka ko ta fara zaka ce kalma. Lallaba Allah ya kalma. in ya karba haɗa shi annabi shi ɗin laɓawa yana karba ka tutu Allah in dai ka karba kai wa annabi ko duk abin da za ka rana na kai wa annabi to kai za ka da bukata ana riga ne ba za ka kaso da ke ɗan samu san annabi ko da ke ko da ɗaga ba lura kawai annabi ko mai yi ji daɗi da yi ina ma ga gari wani abu ba ba saka an gano duk wanda ya farka daga bacci har ya tashi daga inda yake kan gada ya samu salatin fati kowane irin salati ya karanta ya ce ya ba wa annaba hadiya ya ce Allah kalamun ce mun yau har in dawo kan gadan nan sai na yi abin da annabi zai farce haka ake yi ba kawai ta ta kada amma malam karfin bacci ba ga ake mutu kana kan bari shi ne ku zaɗi son ruha in da kakkali da sani ta karya wannan sasa gaban annabi kenan ku zaɗi son ruha in da abda wani shi ne kare kwanar sasa ba gaban annabi da yi talatin gaban shi ko da sha shi ne kan barci da ke na wayar Allah annabi za ka kaiwa Allah san sirrin da ke tsakanin ka da annabi da alaƙa da ke tsakanin ka da annabi har in dawo kan shi kan da wannan sai na yi abin da ran annabi ya bai ku rike kowar musu annabi shi ne kyau ba da kyau ba shi ne kyau ga kyau na yana tafiya annabi ne ita karta kasar ta tsama take annabi yana taka ta annabi na takawa iskar shi ta taba cikin annabi tana wa sauran iskoki alfahari ina taba kyau in yau ce ta jikin bishiyar tarin ƙwaro da ke assalatu wasalamu alaika tana wa sauran bushiyoyi alfahari ta gaba na yanki in ya taɓa ruwa ruwan ya fi kowane ruwan in ya annabi taɓa ruwa haka duk ruwan duniya wani ruwan da ɗaya ya fi kowane ruwa wannan waje da baya ne wa nuru wa inda an gane wa nuru wa inda haifo da ke mafi mafi yi faman na ha wanda ya fi kyau wato ya haɗarar da ita halar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya da halar annabi birkun da soyayya da ya masa ko da uba ta ne na lamuna ku yi zai sama abin da yake so a da kake muke na lamuna ku zai sama abin da yake so kawai Allah bai ƙara ruwa a gumba domin uwar kullu shi ne kawai melukul kullu komai da ya bari da dauki hakan yanke hakan ya kawai shi ne fasara wannan hakan walam akun kuka tumu ma'anan ban kasance akwai wata ma'ana da ke min nauyi zan ko zan yi ra'ayi ba sai sai ka ba wata ma'ana da ke ra'ayi ba kawai ka ko aiki يعني حتى تفتوسك تناغو يعني انت تتنش لن هي من علي ما ورسم على التكتير من قولي أشياء كما تكلم أنا ساعة كايلوي ba ana tura abu a waya ya yi ba ai ma ana kenan ko mai tsaya ba to shi kenan ai ana tura ba na ce a ai tsaya wayar nan ma'anar ko to ba wata kalma da cewa annabi nauyi ta yi jirgin
وكل وجها وسير ما ثم خير المصطفى وولاه علينا بالله ثم تراه صلاة الرجل لا يلبس والوزير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها القال واستهماه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أزمي ثم رهباه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يلبس والوزير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها جهري أنال رضاه عليه صلاة الله ثم سلامه أشم بها أرفا لك وشذاه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يلبس والوزير عليه صلاة الله ثم سلامه أشم بها أرفا لك وشذاه عليه صلاة الله ثم سلامه آل وصاب قد علوا بأولاه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقيها إلى الذكر والهدي
kai ɗan uwa kai na hore na hore kai ɗan uwa wani ikiraba wato kada ka kau da kanka ko ka ɗauke hankalinka ko ka ɗauke tunaninka an kulle sura daga dukkanin ko wata irin sura da ka gani zarunta idan ka nemi wato liƙahu haɗuwa yin sirrin gobe daga sirrin samuwa da duk sirrin daga yi ne nufin ka annabi kar ka kawo mata da kai ina ka kura mata ido ka gano annaba a cikin Allah annabi an gane ku so da ka duk abin da Allah ya halitta labudda ko sirrin annaba cikin halitta don ka neman sirrin annabin duk abin da ya zo maka karka kau da kai ya ka kalla abin ka za ka sirrin ina mu fahimta sai ce ku salli karka ki yin sallah a cikin sallah in ka turawa ka karki a cikin sallah ka karki ta sai sai ka rusar annabi da shi ta dame wasu karkake azumi lokacin azumi ne ya azumi wasu sharar sannan in ba azumi yake ba samu abin sha da duk Allah ya halatta ka sha wa kullu haka na kace in ba azumi yake ba wai wai hannu kai da kuwa ka kake aure da kake aure sannan wasu sadar da zumunci ya fi abubuwa kwaya nawa wa sanyi wa sun wa sharif wa kullu wa ihad wa sai to fa ma san bagayar mutsa ba babu komai cikin wannan face annabi Muhammad kawai wa inda hadari yake da abu ba hadari ba kai a inda sun yake wa kula da sufofin sa ya rage wa su masu cewa yan hakika ne ga hakika na da suke siffar annaba cikin sallah da ya siffar annabi a cikin أهل يصفر النجم الإنشاء يصفر النجم السمي يصفر النبى السمي أو لي يصفر النبى السمي هذا ذنوب سنة wanda ya rage nau'in ku ji ku nemi abin da za ku nema amma bara ba da sakar an zaba da an san na sallah ta ce ana rubuta Ahmadu Muhammadu ɗin yake yake godiya da abin da Allah ya masa. An gane, don da ke sallah ai guda ce, ake wa Allah da bayar da Allah ya wa Muhammadu. An gane, shi ya sa ɗan aljanna da ke sallah zai shiga aljanna da sufasa. Shi kuma da mutum da baya sallah zai shiga wata da wata zubar. Da wacce zubar ta yi guje ba za ta shiga wutan ba. Allah ana gane na. Abu na biyu shi ne washar wato ko kuma ne wasu siffar annaba a cikin azumi akwai wasu bakake guda kusan ashirin da wani abu a cikin alƙwarani dan ɗan kira su sai a ce Allah shi kaɗai ya san da yake nufi da wannan bakaken amma da bulamin tana ciki ko a duk labarai da ya fi ma tana ciki akwai wata mamiri da wahala fara in a cikin hausa da suka ce al'alrawar da kawo karanta da mana kaga tana kama da shi a zuka baka da kokon to ba ka fawo ta bace Allahu a kuma karkam Allahu a rabu da wani dubu da da kamfani da kamar da kawo wani ana gane na to idan ka ɗauki arzikin misali kaga kurma baki ne Allah shi kaɗai ya sani ake nufi da wannan sai masu suka ce abin da ake nufi cewa kamar ka ce Allah kuma salli ala sai gina Muhammadu Musallim suna a ciki akwai ko wani mai hannu da ke wallahi bai gane wannan هذا قدم ولا كم هذا اه وعلا. بس علامة ولا لسنا من المسلمين سونا أما تأتي بعد كل شيء هو إخلاص هو نسيت تفكر أجل shine abin da ba buɗe shi an an gano me kaza ko me ne abin da ka buɗe ko me abin da ka yi idan kana so abu a buɗe sai ce washe ba an buɗe talatin to kawo na talatin da da kamar Allah wa sallallahu alaihi Muhammad al-Fatih da an sharo an yi ajin zaki zaki ku da baki da shi ruwa wasu kuta wasu ruwa to idan ka ɗebo ruwa kamar ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin idan ka buɗe azumi to alfati ne ma ku za ka buɗe bakin ka ne za ka tafi da ruwa alfata da ma ko ku ɗan jana mabuɗin abin da aka yi wal khatim ma sab sabaka min wal khatim tukuri da ma da kana da abin da ya gabata shi sharwa tuko ne na azumi shi ke ne sakab da kaji ka ci ka ci ko da ka sharwa wal khatim ma sabaka to na kullu haqqi bil haqqi يصرفها كاحتياجا كاحتياج شو بدك اشياء على بدك اجاش وكاحتياج كيف اجاش وكاحتياج لك شاف اجاش لك وكاحتياج لا ترجع الحكي نعم أقال والهاد يشير إلى أن الله إلى سرقة المستقيم يقول حلم الشيخ كما وعلى آله بداية من جنكا har a ƙasirin su gwargwadon ƙadarin abin da suke ka zai ɗauka wasu idari da tsayar abin da suke jikin ka zai zai ɗauka lafiya wanda ke mai girma.
Ba lafiya.
An ba da dukkan nan komai ta ɗauka haka sifar annabi ce ba wani abin da ba sifar manzon Allah ce. Hakan saka ko wanke hana ka da fasara maka haka kare zumunta ka da fasara maka haka kan abin da كما سمى غير المصطفى وخلاه نعم ولكن قوي عليه صلاة الله ثم سلامه نعم صلاة الله يسر الله تبتك عن نبو محمد صلى الله عليه وسلم بشق البريد نعم صلاة صلاة بها على بركة ونن صلاة ولفاظة أسامين بوصف اهتمام أكثر على الأمر النبي التكفير على كرامر أنه بعثها على بركة أموات الثلاثة ألا سائل يا سا ولا أبو أبو أي يا سا لو شكرا سنو تنسوا أن أجوش وانا يسم أوكو يا مش وانا يسم سبب القلب هذا يوم أنا شكرا لنا arba'in da bakwai da wafatin shi ibrahim amma kai ka ce a naka kudin labarin kuma kai ka ce kamar shi kaɗai ne ma ya taɓa kan annabi yadda za ka yi magana annabi ko da ba ka san annabi ka faɗi wata magana ta zai ko da ka ɓoye tun daga shi ibrahim san da ya bayyana aka san shi ma'arifa a cikin san annabi ta canza mu gane wannan nauyin mutumin da ake da shi yake kira da samari mazaji na kasar a nauyi ba irin na gaba saboda albarkar da fadi shi birai haka yake aiki alaihi salatu lillahi wanda ba shi da shugaban ɗin ya da irin wannan zai ya ba shi da shi ya dai surutu a wai da ka ba shi mafi ya cinye mutum yana yawo
ba lafiya alaihi salatu wallahi kuma salamu ai jamhuru ne bashi da dai na wani jamhuru ne bashi da dai alaihi salatu wallahi kuma salamu kaza akwai wani kurauci da duniya suke da shi kafin zuwa faira kaga mutum yana yawo da wani takalmi kamar faranti ya da wani irin yana sakamar irin rubunan nan da kame yake samu a ga talauci da suka fito da rage bayan abin da yake wannan talauci na kame na ce na kame ai kame arewa na da shi wata riga da ke ta kamo ta haƙi ta a cikin da wani duniya ana kame alayhi salatu lillahi kuma salamu salatun Allah da gosu Allah tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kace ne salata yawa salata ki hada albarkatun wannan salatun ne a dana imarar bau wato nake tasar ko tsuntar wato ƴaƴan marmarin ki ba su da annabi sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu lillahi kuma salamu ولكن الله تجوز الله تكتب أنه محمد صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة بها تعال بركة ونا صلاة من أنال رضاه وتحريم رسول كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الله تجوز الله تكتب أنه محمد صلى الله عليه وسلم واتو بها أشم بها تعال بركة ونا صلاة من أشم نكي في أرقى wato arfa da tsawo wato ainihin haɗuwa da annabi wasu za ku kuma tashi a kashin da kaga ba ƙara za a biya yi ba wasu mina shi kashin annabi yasa na ke faɗa abin kullum wato duk wanda ya sami ya sami wato annabi ya sami komai idan Allah ya gwada maka ƙarshen annabi kashe ka. Ko? Ko. Ka daɗe in kai ma ka ne ka daɗe cikin yaban masu yabo. Idan ka buɗe baki za ka yi annabi yabo saboda albarkacin wannan shi ƙarshen annabi da kashe ka. Ba wani yabo irin naka. Idan kai da kuɗi ne ka shi ƙarshen kuɗi. idan kai dan boko ne kashin annabi kana san boko duniya ya kai turanci sai an tsaya ana gaba dawai idan kai ne arabiya da kashin annabi an gama da nan in kai arabi da kashin annabi an wuce nan in kai arabi ne kashin kashin annabi ta ɗaya kowa duk ɗaya umaru ya ce da mutu da wai mace halbashi ina بأسلحة توجههم الآرفين سبيلهم توجه إبادة الأوالي بالكل تجد يصف ولده هذا مثل الشيخية هي المصطفى صاحب السنين ناشد kanshi annabi al-mustafa sun zamu Allah wanda ke shine ma abocin gaskiya shi sa nan ibadar masu ibada an ce masu arabai da yaban masu yabo da sanin masu sani da shi ne rage rubuta ba annabi fa za a nema na ta jamu gudu annabi kawai za ka nema ka kuma ka da su duk kwanan duniya ta naira annaba yake nema a nema annabi a samu annabi an mutan kowane irin abu na duniya idan ka ga mutum yana tanga-tanga ya bi nan an rufe ya bi nan an rufe ya fi annabi ne amma kan ci annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da dan adam yake buri a duniya wallahi sai da wajen ke nema ba kai saka da kai saka kai saka da kai ma kuma sara na'am Allah ana gani ba ana gani ba wannan hukuma ce da ba ku da kyau ba maganin wannan zamanin kuma Allah ba maganin wayannan shugabannin zamanin da yake kuwa manzo Allah ba maganin corona sai annabi ba maganin malaria sai annabi ba maganin talauci sai annabi ba maganin bala'i sai annabi ba maganin komai sai manzo Allah ba maganin inda jashin masai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam